الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da shida ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya da daidai da ashirin daidai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da hamsin da shida za mu tashi darasi na ɗari da hamsin da bakwai shafi na ɗari uku da sha biyu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ashirin da takwas babi na ashirin a cikin kitabul musafa inda za mu tashi babun akhdhil halali wa tarki shuhat babun da zai magana akan akhdhil halal karba halal wa tarki shubuhat da kuma barin shubuha da abin da ya zama shubuha ne ki kauce masa shubuha shi ne abin da baka da tabbaci akan cewa wato halal ne ko haram shine shubuha su za ga magabata saboda tsantsini da wara'u ababen da suke yi kaucewa kai halal ne a gurin ka a yanzu suna da wara'un gaske hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ashirin da takwas an yi nu'man bin bashir an karɓo daga nu'man dan bashir radiyallahu ta'ala an wannan nu'man dan bashir mun yi tarjama sa baya قال يجي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي أنه إلى دعمين جاء الله سبت عقريب جينا سوى على حلال غيري إذا على الأبو ينزل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا kaga wannan aya tana nuna wa duk abin da ka gani a ban kasa Allah ya halatta ba shi to kawai halin haramun din sai a zuwa kidi bi ma حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوفة والمتردية قلت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم saboda kaga can gurin wa inna lakum ma wara azalikum har da yake ban lissafa ma sha daya sai ce waɗanda ba sha daya na ba duk an halatta ba saboda halalin ta yawa ta fi yawa haramun din za ga ana kindige wa su kaza kaza jita wanda kaga ya zai je wa haramun to bisan dukiya ne saboda halal ta fi yawa in kai hakuri da haramun din zaka samu halal din irin wannan wanda ba ta fita yawa kaga wanda shi za a ke fadar wanda ya saki kudin gwamnati inda ya hakuri kudin nasa na halal din ne domin tun a cikin mahaifiyarsa abin da hadisi ya tabbatar shi ne ba za ka mutu ba sai ka ci ne duka arzikin ka mun sha ba da wannan misali da za ka ga mutum za a ce ma watan sa ɗaya baya jin abin da aka sai a tura mana ta wannan madura a baran da zai tafi sai ka ga shi ayo har abin ce ko ruwan da zai sha da alalan da ya rage ko da kunu sai ya ganye rawarsa sai kuma ka ji an ce wallahi yadda zai samu sauki sauƙin tafiya ne to a ce gaba ɗaya rago arzikin zai karba sannan kuma zai yi wani sai ka ji an ce kamar wanda wani ake gaya mun kwanan nan matashi ne da ya rasu wanda take gaya mun yar uwarsa ta ce mun je ne wani ne ya rufe da dalilin sau saboda haka sai ya kare aka ɗora shi ya warke baya jin zafin ko ina kamar yadda take mun ta biyu ko buguwa ne ko abin da ya kama da wannan sannan kuma ya zo kawai ranar da zai gaban ya ba shiga harkokinsa ya yi dawo ya kwanta kawai sai ya fara wani zazzabi shi ke sai an daga shi ya ne ya yi tafiya da ta rage ba sannan ya dawo ya kwanta inna ajalan lahi idza jaa la yu'akhkhar saka dai ba a kara wa mutum idan ajali ne saka daya saboda haka wanda kaga ya tafi ba gaggawa ya ba wanda bai taho kuma ba wai a lokaci ne bai ba eh ba jinkiri kowa da lokacin da ya yi kenan kamar an kashe mutula ne Allah ya mana kikkiawan kai to wannan shi ne to ka sai yake cewa yaqul yana cewa al halalu bayyin wal haramu bayyin halal abu yana take haram ba abu yana take zaka abu haramu sun koyi ai a yanzu dan Allah akwai wanda akwai wanda za a zo mai buruci ya zo cewa ya fiya ya kasa shi ko ya rika jin kunya wani wajen shi ba daya amma duk wanda ya sai su gano ya muni sai dai gaba da ya zama ilalar da ta hanyar fasina a bashi da ko ba ka bari yanzu kunya wa za ka jin za ka ce mu ko rafi dan kirki da ya zo ya ga za ka je da shi sai ka koyi abun kunya kai ba ya amma duk wanda ya tsaye da sigari ko mai siyan wuyi za ka kuyar ce ko ba ga ya ma cewa haramun bane kaga wanda yana nuna wa cewa haramun ne an fahimta da kyau ko yawwa to shi sa annabi alaihi salatu wasallam ya ce ma a fili suke da halal da haram to sai yake wa bainahuma mushabbahati mushabbahati a wata ruwayar wa bainahuma umurun mushtabihat kamar yadda yazo a nawo ko cewa wa bainahuma mushabbahatun a tsakankanin da akwai abubuwa masu rikitarwa wanda sun rikitar mutum ya kasa ganewa la ya'lamuhu ko la ya'lamuhunna wata ruwaya na la ya'lamu haka kirun minan nan da yawan mutane ba su san su ba wannan shubar ba man ittaka shubahat ko ba man ittaka mutabbahat duk wanda ya kiyaye abubuwan da suke na shubaha istabra al-dini ya kubutar da addini ya huta kamar misalin da ake bayarwa ne wasu malamai su zo cewa kaza shirka ne wasu kuma su ce a makaruni ne ba shirka ba ne to idan mai wayo ne kai da dabara sai ka ce yin abu tunda baya cikin dole yawwa ba wani ɓata lokaci wani malamin wani ya ce kaza shirka ne wani ya ce ba to hakura da shi ma dole ne sai ka zauna lafiya to shine a nan wato kamar yadda kalmar shabbaha duk wanda ya kiyaye shi ba sai ya gaya ma istabra al-dini ya kubutar da addinin sa wa irbihi da mutuncin sa zai kubuta ma abu din ka ga wani yana daukar abun da kyau wani yana dauka mara kyau wanda yake dauka mara kyau in ga kai daga lokacin mutuncin ka ya rabu a idan ka to ka ka kubutar da mutuncin ka mutuncin ka ya tsira addinin ka ya tsira shine abin da malai yake wa man waqa fi shubahat duk wanda ya afka cikin wato shubha kuwa kara'i sai annabi yake kamar mai kiwo ne yar'a da yake kiwo haula al-hima a gefen shinge shingen da aka kewaye shi ya je yana kiwo yushiku an yi waƙi a hu ko yushiku an yarda a fihi ko a wajen ruwa nan kuma an yi waƙi a hu wanda ya kuɗe afka cikin wannan shingen wani ya kewaye gurin sai yana sai kawai wanda ya tsallaka wannan gurin ka dole dabbobinka suke kokarin shiga to wanda ya zo yake kokarin afka wa shigo ha kamar wanda ya je gefen shigen da aka hana shiga ne sai ce ala ku saurara wa inna bi kulli malikin hima wa ne mu kowane sarki yana da iyakarsa ko a nan sarakunan duniya ko yawwa sarkin kano da iyakarsa sarkin kazaure sarkin dutse kowanne da iyakarsa haka sarkin musulmi ta kowa yana da iyaka ga wannan kake da zai hukunta ta to shi ne da kowane sarki wallan da sarkin sarakuna malikul muluk ne wannan mulku yau balla da za wani ne mana hukuncin sai to saboda haka shi ne wa mai iyakokin cewa wa man yata'adda hududan lahi yake fada to wanda ya ce kada iyakar ubangiji to shi ne yake cewa ala ku saurara wa inna himan lahi fi abdihi iyakar ubangiji a kasarsa a ban kasa sai ce ma'ari muhu ne abin da ya haramta karka auri mahaifiyarka karka auri maharamarka duk wannan iyakar Allah ce wajen aure karka sha giya inna mal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibu la'allakum tuflihun wannan iyakar la taqrabu zina iyaka ce an fahimta da kyau ko yawwa ba wai karka yi zina ba karka je kusa da ita zuwa kusa da ita kuma hanyoyi da yawa karka je kusa da ita ce iyaka ce Allah ya ba sai ce to ala ku saurara wa inna fil jasadi mudghah a cikin jiki akwai wata tsoka da idan kala in har ta jaru kala al jasadu kullu dukkan jiki ya jaru a jikin a jikin babu sun ce sun ka kuma yi da ku ka shiga ba ko mota ko koyar babu da ake magana ya buga ko ya tsaya sai ga mota ta tsaya a ake ce sai dai a tura masa dukiyar mota ko dukiyar babur to haka dukiya kaga ne wato kafure to ai da birni ne a cikin babur amma in ya tsaya ba kai saka je ko ina ba sai dai a tuko na to haka dukiya take kankanwa amma koya ta samu matsala wallahi ka samu matsala dukanta to shi ne annabi alaihi salatu wassalam ya ce a cikin jiki akwai wata tsoka tana jaruwa to jiki ya gyaru gaba ɗaya jikin kuma wai ga fasadan in ba ta baci kaga annabi ya iya buga misali ba za ka ƙara gane misalin annabi alaihi salatu wasalam da yake cewa wato al-mu'min lil-mu'min kal bunyan mu'mini da mu'mini kamar gini eh yashuddu ba'dahu ba'dan tashin yana taimakawa yana karfafa sai to sai kara ba da wani misali wanda duk wato mutum da ya zo gabar inda ya ga hadisin in ya tuno zai gara annabi ya kowa cewa da misali sai yake cewa wato mumini a wajen mumini kamar jiki ne guda ɗaya kajatan kajatan luwaɗi kamar jiki ne guda ɗaya idan ka sami mu'adun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal-humma idan wata gaba tana ciwo sauran jikin gaba ɗaya zai amsa ta wajen raɗaɗi da zazzaɓi ka tambayi mai karkare zai gaya ba fassara hadisi tsantsa wanda ya karkare haka ne ko wanda ya ciwon haƙuri ko kundi ta ji gaba ce ko ko ido misali duk waɗannan a gaya ba karkare a ba malam ba bacci haƙori ba bacci wata take wata na cewa haƙori ta rika sallah sai ta zalla haka wata ɗalibin ta ce wallahi na ce to kuma kina gane da kike fada ba a sallah ta ce wallahi ba da hafsa biyar na sallah ya ce raka azumi sai da ta ji haka ce haka yanzu ya fara to misalin annabi ne misalin annabi ne eh karshen misali ba wanda zai baka misali sama da wannan to haka ake so ga mumini ya samu abu yadda idan yanzu ka ture dan yaron gefe guda ba kai bacci kace zai harka ta kawai ya ne kake baccin ka zai yi sai dai karka ta bare shi a cikin gida kuwa lokacin ana kajiyo ai wani ya fito a haka da hannu a ka wani dole da kawo tsawa kiyawa san da su ya fito ya kawai da hannunsa haka suna taimakawa duk yadda ake yin tsoro sai wani bahaushe ke sojoji yana zuwa sai ya je ta gaba su je har ta hannun da aka sai ya karkari sai ga ya ɗaya soja ya ce a yi hakuri a kyale sai ya kama hannun da ya ce na yi gidan ya dawo da shi gida ya kwakwasa ya ce ba zai ka ƙara barin da ya fito to misalin annabi kenan to aka zuciya tana ta uwa kamar yadda za ka jan dare ke yanzu dan kankanin abu ne sai ka ga yamu to haka in zuciya ta lalace gaba ɗaya jikin ka ya lalace in ko ta gyaru to sai ga baya mutum baya ba hasada ba ƙyashi ba hikidu ba baya wa kowa ƙyashi baya san bala'i ya samu kowa saboda zuciya mai kyau to shi ne annabi alaihi salatu wasalam yake wai da fasada tana ɓaci ko fasadan jasadu kullum gaba ɗaya jiki ya bari ala kamar kun tambaya me ya rasulullah ke ce wani alƙal zuciya wa ka ji ma sunan da alƙalbi ya juya wa wa ma sun bi alƙalbun qalban illa li min min taqallubi aka wani waki wa ma sun bi al-insanu insanan illa li nafsihi wa man kalbu kalbat illa min taqallubi ba san yawo mutum mutum al-insan ba sai dan saboda linasi saboda banzuwarsa aka yi ta ita ma zuciya ba san yawo mutum zuciya al-qalbu ba mai juyawa sai saboda jin juyawa yau din da za ka ganta tana abu alheri ko wani shi kuma aka take inna nafsa la'amaratun bisu sai ce kisa annabi kulli yake addu'a Allahumma ya musalli wal qulub kalbi kalbi ala dini ya rubuci da zuka da ka tabbatar da zuciya da akan addinin ka kulli addu'a da zaka rike kenan da sai na Abubakar yana biya wannan bayan magrib rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab raka abin da yake bayan magarba in ya ba ta wannan ayati ya Allah kada ka bi wato ka halakar da karkatar da zuciyar bayan da ka yi yadda duk wanda ya tantance mu shekara goma sha biyu baya ya san baya jajin sa baya jin mutum hasani ma yana cikin masu ba da kariya Allah da ta yayi karara akan cewa sa ana tsammani mutanen kirki ne irin misali hadisan da yake rubuta hadis ana amma shekaru da suka wuce ko shi da biyar baya kowa ya san sun yi wuce goma ne shine rabbana la tuzigh qulubana kullun da rike gaya wa Allah kada Allah ya sa ka gane Allah kada ka karkatar da zukatan mu bayan da ka ji da yanzu akwai takaitin da yayi annabin da aka aiko aka tuhuma ka da kara ai babu jaji hankali da yayi wani babu wanda da ana tunanin kana cikin waɗanda suke tallan addinin sa amma da a koma tuhuma ka kana cikin mutuncin sa ai duniya gaba ɗaya abubuwa sun da duniya ba ta kyau ba lahira ba ko ba za ta yi ba mutum ba ko tuba kai to sai dai a gurin Allah shi matsalar tsallaka jallayi ne ka tsallaka annabi to ko ka tuba sai dai a gurin Allah ba a duniya ba duk aka sai ma bali su kai da hukunci to kaga wannan shine zuciya ka rika gaya wa Allah Allah ya tabbatar da kai a dan addini kada ya baka kazali idza zalla alimun zalla bi zallatihi alama idan malami ya kauda hanya ko to wani kada yake dagewa ba ka ga mata ya zo ka taka bawon ayaba kai kare ka fadi kai kare to wanda su dagewa malami idan ya zamu sai ya ruko wasu duma akwai ɗan tawaga a bayan nan duk sai ya ruko su kai ba kai ka taka bawon ayaba ba fa zai je wata illa ba ka maza gashi nan kana bibiyar su zaka gani haka ake a yanzu akwai wanda suna da duk da haka sun zane sun fasa baki amma ba su gane sun ji ciwo ba Allah ya kare to wannan shi ne kaga ita ce zuciya saboda ita ce shugabar gangan gaba ɗaya ita ce ke ba da umarni kana ganin sai yan karama sai karfin iko ƙwarai kuwa duk yadda ka ga mutum ƙato to na yin jijiyar ita ce mai karfin iko ita ce alfa na omega sai ta ce a yi ko a bari wane mutum wane mutum baka ji ana cewa bi salahil amiri tasluhu ra'iyya larawa suna faɗa wannan wa bi salahil amiri tasluhu ra'iyya wai bi kenan cewa ita wato da nagartar da gyaruwar shugaba mabiya magoya baya ma ko mabiya su ma suke gyaruwa wa bi fasadihi tafsiri yar alala cewa kowa zai zama da duniya Allah ya yi to shi ne wannan wani ya kalbu ita ce zuciya kaga wannan hadisin yana nuna mana karana cewa ita wannan kira musulunci da kake gani abubuwan da na halal a fili ce game da muka faɗa haram din ba a bayyane shi shubuha ce kawai sai malamai shi za kafin ka fara to tambayi sai ke tambaya da ya kaza ba sai ka fara ba kuma mutum ya riga ya fara fitarsa da wahala ya fara ne bi kirkiro wani daga sai da aka fara ba shi wani abu sannan kuma yanzu ya ga ya fara rubuta kuma sai ya tambaya ba ka yi ba kafin ka fara da shi wa yasal ulama wa yabtadi bil mutabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka mai ahlari kaga kaje kai tambaya kenan to ya halatta hadisin yana nuna cewa lalle ka buga misali misali da zai iya fitowa dan a gane kaga yadda annabi alaihi salatu wasallam ya bada misalin da muka ce ya fi kowa iya buga misali sannan an gaya ma cewa gyaran zuciya da ɗakin ka gaba ɗaya ya ta'allaka da an gyaran jiki gyaran mutum da batinsa ya ta'allaka da zuciya sannan a ce bacin zahirin da idan mutum aka ga yana yin abubuwa da fili na ƙarna to yana nuna cewa zuciyarsa ma ake domin da mu da zahirin za mu yi amfani ko ba haka bane zuciyarsa kai da Allah da zahiri za yi amfani yawwa babu bai albai babu da yake magana akan siyan rakumi wa sitna urkubi da kuma sa mutum ya sa to gaskiya cewa to zan siya shi ne misalin da nayi a gidan gobara a saba da wannan hadisin na jabir da kuma sa istitna'i mutum ya ce na siya amma ban da kaza cewa ya sai rakumin zai yi amma ba zai kai ni gida a can wajen yaki aka siya sai yake ce ya rasu da zan siyar ba amma ba sai ya mai da ni gida to sharadi shi ne idan mutum ka sai motar da zai ce to amma ba sai karshen motar ran ba in kun tayi da shi kenan albayya an yi zirka yara shi kenan a babar da rediyo wannan rediyo da suke wanda shi banda yi ko wanda su suke da zan da kuke fara ko misali sai an yi sharadi in kowa ya riga ya ji aka cire wani abu to Allah ya kaci da walwala in dai biya a matsayin mota ka cire wani abu ko mutum ya zo siyan waya sai da yake wayar ka san ba ta rinda da kyau da irin wanda take ba bai in ba wacce ake zara ba ta rinda ka je ka cire ka sa wanda kullum sai an jaji to bakwai to ka kai kai kai ka ta ta hara an gane ko an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ba annahu kana yasiru ala jamali jabir da abdullah Allah ya kara masa yadda wata ran yana tafiya akan rakumi jamalin lahu raqumin da ad'a ya raqumin da gajiya ya gajiya fa mallan nabi sallallahu alaihi wa sallam fa darabahu ya na wira da mun da Allah tabbata gare shi ya zo wucewa sai zunguri sai zunguru wannan raqumin fa da alahu sai mar addu'a yawa jajir da raqumin sa addu'a fa ta yasiru laysa yasiru mithlahu ba sai raƙumi ya miƙe ba ya fara saurin da duk sauran raƙuman ma da suka wuce jiya ya zo saboda annabi ya bar addu'a yana wuce in makala sannan sai sai annabi da ya ganci har ya yi gaba yanzu raƙumi ya ware sai ya ce zai in yi bi wa ƙiyya wannan raƙumin naka ka sai mun da shi da uƙiyya bana uƙiyya guda ɗaya shi ne jirani guda arba'in an gane ko jirani arba'in na azurfa ya ce yau duniya daya sai ce kafiyar mun mana kullu sai nake la a ya rasulullah sun makara da nan sai bi in bi waqiya sai annabi ya kuma mai ta kafiyar mun da umiya dirhami 40 sai kuma cewa wadi'atu yace sai na siyar masa tunda ya ga annabi yana so واستثنيت حملانه الى اهلي سيتي تو ما يا رسول الله sai to gaskiya shine istisnai sai to gaskiya cewa amma ba zai dauke ni zai mai da ni cikin garin Madina zai mai da ni gida kare kare din gida yace zuwa ga ahli na balan ma kadimna yayin da muka dawo Madina a kai tuwo bil jama'a sai shi ga alƙawari yace da ya kawo gida sai na tsaura kuni na kaiwa na je wa annabi alaihi salatu wasalam da shi wa na kada ni zama da hu ni dauki kudin ya bani shine wa na kada ni zama da hu tun man sarabtu sai na juya in ji jaje a lokacin ba da ake wannan magana jaje bai bi shekara ishirin ba sai na juya fa arsala ala isri sai annabi ya tura a bayana cewa a kira wuri kala sai ce ma kuntu li akhudha jamalaka yace ai kai ba ba karbe ba rakumi zan ba ba karbe ba rakumi zan ba kaga ya be yace fa kun jamalaka zalika fa huwa maluka zo ka daura kumun ka ai duje ka zo ka dauka annabi ya bayar maka rakumun za mu ji dai hadisin zai bayani cewa bai da rakumun ya ba ki kudin rakumun sannan kuma ya dawo mata rakumun ya ba shi kudin raƙumin kuma ya dawo masa da raƙumin ya ce ya je ya ji abin sa wane mutum wane mutum ai kana neman shugabanci cikakke ka karanta rayuwa da rubuta ya ta haka yadda yake gudanar da to mun faɗi cewa abin da za mu koya a hadisin ya halatta ka sa sharaɗi za ka ce abu ko za ka biya ko kai da za ka biya ka ce to gashi ka je na ba ka awa saba'in da biyu ko ashirin ko arba'in da takwas in dai ba wata matsala to daga nan kuma duk abin da ka dawo ban yadda ba mun yi wannan bayanin a baya sun tibi eh wato baibul khiyar sannan kuma ya halatta in kana son ka je abu ka tambayi mutum ina son ka ga wani da mota ai ka ga wani lokacin da zaka ga wani abu da za a siya ko waya ko mota ko wani abu wani abokin da zaka gani da shi sai kana sha'awa wani siyar mun sai ya ga gaskiya ba siyarwa zan to ya halatta ka kuma mai sha'awa wani ka siyar mun sai ba fa siyarwa zan ba shine malamai suka ce domin kai shi ma annabi alaihi salatu wassalam wato sai da kuma mai mai ta sai suka ce na ji dan a siyar ma da abu baya shiga abin da yake makaru kawai ne na ji ne abu ne da ba shi zaka faɗa ni ba da wani zan faɗa wani siyar ma ba zan siyar ba in ka bai mata ce a wani lokacin ma ji ita ma amsa ne sai suka ce baya shiga abin da yake makaru shi ba wannan waje an fito ba da shi a cikin cewa ka ji akwai shi ko babu wane mutum sannan annabi alaihi salatu wassalam duk lokacin da rundunar ta fito to shi yake tsaya a baya shi sa ma ai har ya ga jajira a baya kowa ya gaba amma mun zuwa gabanin mu suke fara zuwa jiya su za su je sai da abin da zai faru sannan wani abu na tashi hankali ya tsaya wato ba za ka gansa a gurin ba to kaga jagoranta annabi ba haka bane shi idan za a dawo shi yake tsaya a baya ko da wani yayin da wani abu ko yana da wata larura ba san ni wata yake maka ba wane mutum ya fi kowa bai da boye aikowar ka duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga tuba mai kyau da tsayi ba kyauta ba da kwamato ba sallallahu alaihi wa sallam saboda haka annabi alaihi salatu wa salam shi ya bada kyakkyawan misali isa ai wani arziki a cikin marubuta da aka yi a shekaru da ya zo yana ta karanta littattafan mutane daban-daban da ya karanta sira a lauri musulun da ba da ya karanta ya kuma karanta ya kawai aka ga yana dariya sai sauran manya ana da mai da yaya sai ce ranar ce da Allah wannan mutumin da ake wani tarihinsa da yana nan idan ya dawo yanzu yace na rantsi da Allah yana zaune yana shan tarihi don matsalolin da na gaba haka yake alhaqqu ma sayyidu dina ala yace ya rantsi da Allah yana domin yana jin jayi to duka matsalar duniya wane mutum na na na ba kwace yake yi ba sai tallafa wa mabiyan yake ka gani me kon ya kwace yanzu da ya gani isa ka ga wannan kalmar ta ka ta sa ga kuma dawowa isa gaba ɗaya hankalin malaman addini ya tashi da dan tamori yace annabi kwatan sa biye ai haka yake aba mala kalmar ta yi muni ga gidan karin yanzu kokolwa na biyayya za ta gano duk lokacin da wato kokolwa na biyayya take sauraron karatu za ga positive out take fassarawa abin ko ba haka wani ba ko ba na yake ba amma shi kullun ya zauna na yake ba ne ba kullun saboda haka wannan shine shirman kuma aka yake ka janye gani sannan ka ce ka nuna gurin tashi kalma kawai yanzu da abin da na faɗa na karanto yanzu ku bayan tashi wani ya biyo ne yake nuna mun inda kace kaza zan nuna ma waye fasara aka Allah zai nuna ma ku ko kai ba ba da ni ku shi kenan ba na fita ba ƙarƙariya ce ba daidai ba ne. To amma kai kalmomi tara shida ba gaba ɗaya shekara ɗaya da rabi har yanzu baka nuna gurin ba kuma ka ce lallai a haka ake. Na gaya wa bayan Allah ne Allah da mutumin nan ya yi ne ko da gaba ɗaya addini ya rushe. domin duk addinin da ake yi yanzu yake karyatawa cewa sabon ta shi to da shi ko mu jira ya kawo sababbi sannan a fara zama mutane duk karatun da aka yi karya ne bukarin da aka tabiya a gidansu shekara da shekaru ba ne ya karya ba Allah wannan da irin abu ne don Allah gaba ɗaya da shekara dubu ɗaya har bukari shekara da dubu ɗaya da wajen ɗari biyu to da ba wanda ya gane bukari ne bukari da kuma da wanda dubu ɗaya da kamar ba da wanda su koyi ne shi kuma ba da mun da baban da ne kawai kuma baban da ba haka yi masa rawa to ai an koyo ko na gane karatun kuwa cewa shi malam bukari malamai dubu ɗaya da tamanin ne suka koyi ne a duniya dubu ɗaya da guda tamanin malaman nan sannan kai malamin da guda ɗaya ne biyu babanka kuma ba haka yi ba ya aka kuma ba wani gani ba wani hali kuma wa har yanzu wasu kibabbun mabiyar da ba su gara haka ba kibabbu Allah ya sa mu gaba lafiya Allah ya sa mu gaba dan wannan duniya kan sai kana addu'a wallahi kan mutum ya jani Allah ya kiyaye na hanyar cikin kulli Yesus ya ƙara mana rikin baki cewa sana hadisin yana ƙara nuna yadda hanyar da wato shugaba zai yi wa mabiyansa kyauta ka duba wani salo misali wani lokacin za ku tafi da oganku sai ya karɓi wani abu a hannunsa ba wai da niyyar ya raba ka ne a karɓa zai dan ya linka ba wani banka rana ka za ku je tafiya za a yi ya karba naka da an zo kuma sai ya ninka ba ka duba sanar da annabi da ya karbi cewa ya ce wannan raƙumin ya baye da aka zo ya damar da shi sai kuma ya bai ban kuɗin so yake mai kyauta amma sai ya fita wani salo to wannan shi ma kaga duk lokacin da zuciyarka ta yi wato me ake cewa wannan mawaƙin da yake cewa idan dukiyar mutum kyakkyawa ce to haka yake ya fassara abubuwa da kyawawan abubuwa idan kuma mummuna ce to haka za ka rika fassara abubuwa da mu da muni to wannan shi ne hadisi na gaba عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Jabi da Abdullahi Allah ya kara masa yadda ya ce na yi yaki tare da annabi tsira da abin da Allah ya tabbata a gare shi. Kale yake fatala haka bi biyan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. A nan wannan yakin ana dawowa ya ce ni ne a baya sai annabi ya biyo haɗe da ya riske ni. Wa ana ala na zihi lana ina kan rakumina da abun bara na zihi ɗaya daga cikin suna na raƙuman kaji a'a ya raƙuman ya gajiya bala ya sabi ya zero ba ma ya kusa da ya sauri ba wai ba ya sauri a'a ba ya kusa da ya sauri to tsaba tafiya da yi irin wannan abin da ya dara a ce wani lokacin da ake jin sa sosai wani da ya yi jeji ya yi hanyar wajen hotoron nan ya sauka ya gani kawai ya tun kuɗa ya lambarin saboda yin da yake wani wannan babur ba ba na manta muna yara na san zai babur ne in ya fito yana fitowa da ba sai a fara gudu domin sai an tura shi wata ran kawai ya dawo abokan da suka yi wani yace ya tura shi a gudu kuma da yake zamani ne irin na baya baya ba wani shekaru da yawa ba wallahi da aka yi ina ji bai dauko shi a lokacin da zai bayan wasu kwanaki kuma da yake daukowa ba ai yanzu da yana barin gurin za a ɗauki yana tun kuɗa shi kafin ya ba gurin su wani zai zai ce ya tun shiga yan marwa to kaga sai ce to ba ƙara din sai ce da ni mali ba a yi ka annabi ya ce me yasa ni me ya samu wannan ragumin nan ƙara sai ce kulju sai na ce ayya ya gajiya ya gajiya قال زيدي فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ba da jarahu sai annabi ya dawo daga baya kun ga za ku ga ku kalli hadisan za ku ga duk fassara junan su ciki wani gurin sai kawai a ƙara ba wata kalmar da ba ta nan wani gurin kuma a ya rage don ka haɗa turukul hadis sai ka fitar da magana ɗaya yace fa zajarahu sai annabi ya zumburi kaga anan zajarahu shine irin abin da ake kora shi da baki as an fahimta to saboda haka shi yayi mara can gurin kuma sai aka ce shi zumburi ya taba shi wa da'alahu yayi mara addu'a anan ne kamar yadda na faɗa a karatun mu na ummatul asa cewa jabir yake a wannan tafiyar annabi yana ji na a baya sai da yana nema min gamara sau 25 yana Allahumma bil lijabi Allahumma bil lijabi sau 25 yana lissafa wane mu yace to fama zala baina ilayhi ibil qudama hayati wannan wannan rakumin bai guje ba bai guje bai wato yana wuce duk raƙuman da suke gabansa bai guje ba sai da yaron duniya wuce na gabansa fa qala li jini da ni kai ba tara bahira hadan ya da bin jini yana duba yana yi kowa yace ya ga raƙuman naka yanzu qala yake kullu sai nace bi kai a ayyawar wani ya rasulullah alaudi kada asabatu barakatuka albarkata ta da bi ya ba shi Allah qala jini afatabi'unihi shin za ka ciyar min da raƙuma ƙalibin ke fasta haye ke yake je kunya ta kama yana ganin da wannan raƙon bai za a biya a wannan raƙon ba dan ma yanzu ya miƙe ba walam yakul lana nabi'un ghayru yace yace amma ina ji a raina cewa ba mun jiyar babu da wannan raƙon domin talakawa ne shi kaɗai suka mallaka ga ƴaƴa mata an bar masa har takwas ko tara kana yake ba kuntu na sai su zuri su to kaga sai ka hada da wata ruwa cewa zai da take mai ta ba sau ɗaya ba fa bi tu iyahu ne sai madda ra kuma ala anna li kafara zahari kun gane menene kafara zahari da umladuhu ila ba za ila ahli shine kafara wato zahari cewa zan ci gaba da hawa bayan sa cewa zai ci gaba da wato zai kai ni gida hatta abluga madina har sai na je madina qala yake fa qultu sai nace ya rasulullah ya ba ki Allah inni arusul ni ba ambul fasta'adantu sai ne ne izinin annabi alaihi salatu wassalam cewa ga ji ambul zai wuce koma gida da wuri sai a fa'adina ni annabi ya ba da dama fa taqaddamtu nasa ila madina tunda rakumi ya miƙe ya sha mai yanzu an masa sani ko kaga sai kawai gaba yace sai ya wuce kowa sai ya riga kowa zuwa Madina hatta a bayin Madina na zo Madina wanda ke ne hali ana haka sai wani kawo na ya haɗe fa ta'ala ni alil ba'i ya tabbayin da gani da rakum cewa ya daga rakum ke biya wani ya daga haka yace wato fa akbartu bi ma sana'atu fihi fala mani sai na baki labarin abin da yayi da yayi akan bi wala ba ni kare yake karka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li hina ta'zanu yace amma ba ka malamin ce sai zargin da yake yanzu annabi zai ce ka jiyar kuma ka jiyar ba ai abin masa kawai kai yace to sai dora da wani labarin kuma yace to bayan nan annabi alaihi salatu wasallam ya ce da ni hina ta'zanu lokacin da na nemi izinin ka hal da zawwata hikran am tayyiba budurwa ka aura ko ba zawara anan ne yake ne ba kun ji ne ke da zawwata tayyiba ya rasulullah ba zawara na fa kana bi ya Allah ta zawwata ta zawwata hikran tulaiwa wa tulaibu ina ba bi budurwa ka aura kai mata wata kai ma kun ya rasulullah sai ne ya mai kin Allah to fiye wani ba ina ya rasul a wuce shida ko kuma amma shahada domin shahada aka yi mana waliya akawatu shiga ina da yan uwa mata kanana fa karitu ana ta zawaje misla wannan nake yi tsoron auro irin domin ya auro yarinya wa zai ne wani zai rika zuwa ya jaraba fada ne akan ya sana kwarai kuwa amma sun ya auro mai nunan na hankali kaga ita za ta kula da to to ɗaya daga cikin jiza kullum muke faɗa in za ka yi aure maslaha ka za ka kalla ba ta wani ba da yi maslaha ka kai shi za sau da yawa in an gano ba wata kotu ya kamata ka ganta kai ba kar ka ce a kawai tari a ka fara ganin da jiza annabi yake gaya wa akwai wani yake kaza zai ce ka ganta domin ganin da shi zai kwantar ba da hankali domin beauty is in the eyes of the beholder zai iya yiwa kai dai ba kai kuma maybe in aka daura ba ita a kafa ma sai ka gwani amma shi wani a gurin zai baya iya bacci saboda ba haka bane yawa shi za a ke cewa ai ba ba ta mummuna lokacin da kaji ba ka san da wani lokacin wallahi ba iya bacci ya mu dai ne kullun a kaina to shi ne to yi za gwara mutum ya gani da kanka sai dai kawai za a iya ma ishara ka je ka gani aka ba magabata su je ka gano ɗan gidan wani shikenan da kaje kun da yi da bane mai alin ma aka an ga ba abin da kake so ko sai yake to um fala ta utuha to addiba hunna nan ne ko fakan yi an ta zawaja misla hunna sai yake fala ta addibu hunna wala ta qumu alayhinna kaga ni ba za ta iya da wutar da su ba shi ba za ta addibu hunna wala ta qumu alayhinna sannan babu wani ba za ta iya kulawa da su ba ba ladabi ba kulawa ba umma talib wai ba ladabi zai fa ta zawaju tayyiban yace sai na awi ba zawara sai ta kuma alayhinna domin ta kula da su wato ajiba hunna sai kuma ladabi kaga idan matar ka ta mutu ko kuka rabu kai la'akari da wasu lahaya yanka kafin ka tsara abu yawwa ka kalli maslahar su kafin da tsaro in ka kalli za ka iya kai kadai to ko jaka babu da ka maslaha za ka la amma da tasu ko jaka babu wanda za ta zo ta sai ta ba za ta zo amma ba za ka rike aya ba to kana cikin matsala ne to ala ka yawa za ka zo kai ta amarci amma suna ɗebo ma magana domin sai shiga wani yanayi sai ka kalli tasu maslaha za ki kula mun da yayi aiki ke to shi sai ta bai za ka ga duk lokacin da aka samu rabuwa aure ko mutum ke mutu babban daji hankalin da tunanin cewa za ta aura yanzu wanda zai kula da yayan ne kawai kullum ki ga wata da nan da ke wannan yayan nan da ya za ta kito da haka wannan shi ne kaga balan ma ka jima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina yayin da annabi ya zama madina ne jabe ga daudu alaihi ibrahim shi ne sammako suka alƙawari da tafi madda ragumu ba dani samana hu ina zuwa je ga kudin ya bani wannan da hu alaihi ya dawo da sallallahu alaihi wasallam da shi ba mai kyau da kayan ya kyauta ba da farmando ba kyauta cikakkiya a bayyana عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال اقرا به النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا جابر بن عبد الله يجي النبي عليه الصلاه والسلام يا تيرا قومي daga gari bi waqiyatai da uqiya biyu wa dirhamin da dirhami au dirhamai ko dirhami falamma qadima sirara yayin da yaje wani guri da ake kira sira guri ne an gane wanda yake kusa da Madina wasu ce kuma rijiya ce tsohuwar rijiya wanda bai kun mul uku tsakanin da Madina da Madina ba ita wannan rijiya mul uku ita ce sirara kamar yadda ake da wata rijiya ta wuriya wacce sunan gurbi wacce sunan rijiya ne to sai ce ni amara bi bakaratin sai annabi ya umarni yace aka wata saniya ba zubi haka aka yanka ta ba aka lumina rabai suka ci domin a tafiya ne mun fada falamma kadimal madina da yayi da aka je koma madina amara ni an asiya da masjida annabi yake kun ji wani kaji a wannan hadisi annabi yake to ka tafi masallaci yau masjidin da masallaci ba usalli rak'atain ne sallah raka'a ne wa zana li samanan ba'i sai auno mu aka auna mar kudin wannan rabu mun haka wai kun ga ida ba sunna ce da annabi ya dawo daga tafiya baya daga gida sai ya shiga masallaci raka'a ne sai daga cikin hikimomin shi ne iyalinka za su kinsa abin bari shine malaman da ke cewa zuwa ya tsaye ne za ka iya waya amma sallar tana nan ta gaya ba ko da ka gaya mata cewa ga mu da cewa mun ta zo ta san daga kaduna zuwa nan awa biyu da rabi uku ka zo to kaza za ta gama kinsa inda ba a share ba dan mata wasu da gida baya nan ba ba su damu da su gyara komai ba amma in yana nan suna iya ganda an baka nan amma kana nan za a ci komai to ka ba ka sanar da iya kuma ta kido waje yi kuma ta koyi waje yi don za ka iya sanarwa duk da haka in ka dawo da masallaci ba dole ba ne sunna ce za ka iya tsaya a masallacin ka yi sallah raka a yi ga na dawo ina kusa da ko ina masallaci ka yi sallah raka a yi na shi ke sunna ce mai kyau saboda haka wannan shi ne wajen ali saman albayi ya auna mun kudin wannan rakumin babi na karshe kamar hadisi ne za mu iya shi ko na ka daga mu hannu babu man man istaslafa shay'an babu da yake magana akan wanda yake bakin wani abu baki fa kada khairan min ruhi ka biya sai biya fiye da wani abu ya karɓi bakin naira goma ne ka biya sai ba wanda ya yi yi ba yi sai ra goma ya yi ba shi yasa ke da shi wanda ya ba da ba shi shi ne zai da zo riya sai ƙara saboda ya ji daɗi ba ta kura ba ko zai har sai da ya samu ya biya to kawai jin daɗi ya biya samu kuɗi wani ya ƙara ba to yawwa izo da aka sai ce wa khairukum ahsanukum qada'a mafi alkhairu ku shine wanda yake mafi kyawun biyan baki mafi kyawun biyan baki da yi biyan baki shi ne alkhairi ana biyo da yana biyan lawa an wa ana rajulan an karbo ka hal jaza'u lil insan illa lil insan ai ma jaza'u lil insan illa lil insan eh ya ba kyauta ki kuyi to sai dai an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda anna rajulan annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo gura annabi alaihi salatu wa salam kaji an kawo shi mabunir lil majhul ba faɗi waye ba ko wani mutum ya zo gura annabi alaihi salatu wasalam kawai aka ce ya taqabahu yana so a biya shi bakin sa ayyan lubu minhu qada'u dai dai yana so a biya shi bakin sa ba ban kuɗi na ya ni baki na mutum ya zo da rai kaya to ya kuɗi na ya zo yana gon annabi baki sai zo yana tambaya ba aglaba sai matsa shi ne ba aglaza ai shaddadan muqalaba ya matsa wajen cewa shi wallahi irin mutanen da su ce wallahi ke ka biya ni ba inda za ka je wallahi ke ka ba ya matsa ya biya ni atuna Allah wa ni'mal wakil to sai ce ne um fa hamma bihi ashabu ai wannan abin ya sa sahabbai gaba ɗaya suka yunkura sai su su kai mafarmai ka zo ka faɗa annabi alaihi salatu wasalam suka yi niyyar bari su zo su maganin ta shi ta ba annabi suka yunkuru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ce da'u ku kyale fa inna li sahibi al-haqqi ma qala sallallahu alaihi wasallam wanda yake da haƙƙi ai yana da hujja haka yake ne matsalar jima'a na hujjatin kawiya wanda yake bin haƙi ai yana da hujja ku kyale shi kuma ku kyale shi ya nemo abin a haƙƙin sa ba ku kyale shi sun makala sai annabi ya ce a dohu sinnan misra sirri ta hali ya kai su da ba raƙumi aka yi ara sai ce ku ɗauko raƙumi kwatan kwatan raƙumin da ya zo domin raƙumi hawa hawa ne ko akwai ɗan shekara ɗaya akwai biyu akwai uku kwatan kwatan shekarun da ya ara mu na raƙumi ya ba da baki ita shi ba ku biya shi da raƙumi in mai shekara shi ne a zaɓo mai shekara shi a wasu. to me ya faru kalu ya rasu da lafiya suka ce ya ma'aikin Allah ai duk ciki ba raƙumi ne kamar na shekarun da duk sun haura nasa duka illa amsalar yin sirri sai wanda yake kusa da shi kawai shi ya kame shekara biyu sai mai shekara biyu da rabi ko uku fa qala sai annabi ya a uhu ku bari fa inna min khairikum ahdanukum qada domin da alkhairu ku shine wanda yake mafi alkhairi wajen biyan bari ba komai ku bari sai shekara uku ko huɗu ya tafi kun ji yadda annabi alaihi salatu wasallam ya mata cewa ta fi ta girma to a bari ba komai amma da ya sa sharadi cewa in na zo karɓar baki na sai ka ba da naira goma sha biyu ko da dabi da girma ya zama da ba amma ba sharadi da kanka ka ba ya halatta ya halatta kaga wannan hadisin yana nuna yadda ya kamata ka bi hanyar da ya kamata ka bi wajen neman haƙƙin ka na bari shi sa ka ko a kotu yanzu akan bashi ya kaga wannan civil case ne civil case ne ba wani ba criminal case ba ne bashi sai a je a zo a ce to yau za ka iya riya ko a ka'ida sannan hadisin yana nuna kyakkyawar ɗabi'ar annabi wani na kalala khuluqin kisa duk abin da za ka halarto a kan annabi to halarto mai kyau shi ke nan zai gaba da lafiya idan ta a cikin ilmar isa azzununu wa saddaka ma ya akadu min jawhum dan mu ake yi ai shi ne kamar da ka faɗa kwanaki cewa duk abin da kaga annabi yayi ai dan abu ga mana misali mu mu koya amma sai annabi ai awon ne ke tsaf banda ta moranci duk abin da kaga an yi wallahi ana yin idan mu amma annabi a wurin kaka kaka wane mutum to kaga sannan baya halatta ga wanda yake bin bashi shi ma ya kauta kan maganganu ya yi jafa'i sannan wannan hadisin yana nuna wanda ya biyo wa shugaba na ce shugaba alƙali duk wani jagora naka ya halatta idan mutum ya zo ba rashin kunya kai mata aji kwarai kuwa kai mata ya cancanta ya mata aji idan ji alƙalin da kansa ya yaƙi nake fita da yi kawai to wannan shi ne ina ga ta ci ba za mu tsaya babin da zai magana kan alhazaru ka safar wajen kan jingina babin jingina abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladan da wanda muka kuskure Allah ya ba kuskure sarki ya yi mana muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da tsohon da maɗaukaka waɗanda suka mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba mu lafiya iyaye mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka jikan su da gafara idan ta mu ta zo Allah ka mu fita da dole imani Allah ka ba mu tsawon kwana da amfani waɗanda suke neman jari da masu neman sana'a da aiki Allah ka taimake su waɗanda suke sana'a kuma Allah ka agaza mu muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon ka rubuta kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah ka san ta Allah ka mana ba mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka kuwa gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunan ta kyawawa matasan mu Allah ka ɗora ta hanyar daidai ke Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu اللهم علمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم اللهم Thank you.